الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد wannan shine darasinmu na hudu ko ko uku ne darasinmu na uku a karatun littafin bulugul maram min adillatil ahkam wallafar babban malami al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba za mu tashi hadisi na biyar hadisi abdullahi ibn umar radiyallahu anhu wanda malaki cewa wa ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصحاه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان مالك تشوى أنا عبد الله بن عمر أنكر قولك صحابي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا شيني عبد الله بن عمر دون عمر ابن الخطاب وأنا هنا ديدك تشيكين sahabbai waɗanda aka yi yawan rawaito haditha annabi alaihi salatu wassalam daga gare su qala abdullahi bin umar yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalla alaihi salatu wassalam yana cewa idza kana alma'u qullatayn idan ruwa suka kai tulu biyu ko ka ce randa biyu lam yahmil alkhabath to ba sa karban kazanta ba sa karɓar najasa wa fi lafzin a wani lafazin ya ce lamyan jus ba za su najastu ba ba za su mantu najasa alkhabas din shi ne an najasu ɗin kenan a inda ya sa ƙullatai ne wanda suke da wannan nuska za ga ya sa lamba ta hudu ko yake cewa a ciki alƙullatu ƙalin khattabiyu قد تكون القلة الإناء الصغير allazi taqilluhu al-aidi idan aka ce al-qulla tana iya zamantowa dan karamin mazubi dan karamin kwano wanda hanna yake iya dauka hanna yake iya riko wayuta'ata wayuta'ata fihi shurbu kalkizan wa nahwiha wanda ana unhali da su ma wajen shan ruwa kamar irin koguna da sauransu dan karamin mazubi da haka ke kama kamar dan moda ko abin da ya kama da haka yace waqat takunu alqulla haka alqullat tana iya zamantowa aljarratul kabira tukunya wadda take mai girma randa mai girma allati yaqilluha alqawiyyu min arrijal wanda mai karfi daga cikin maza ke iya daga ta sai yace illa anna makhraj alkhabar sai dai makullar wannan hadisin qad dalla ala anna almurada bihi laysa annaw alawwal annaw al'ula sai dai salon da wannan hadisin ya zo da shi ya nuna ba alƙulla ta farko ake nuyi ba irin ɗan ƙaramin mazubin da mutum zai ɗauka da hannu ya sha ruwa ko abin da ya kama da haka wato alƙulla zuwa nan sai ya zamanto mai ka ce randa kari an san kari ya ko? an san randa ha? ha? eh yawwa ‘yan ƙanana-ƙananan ‘yan sha ɗaya sha biyu sha biyar ɗin nan bance ba za su san su tukunya talakawa na wanda da ciki ake zuba ruwa ana sha da sauransu ƙarfi ke nan wannan tahadidin da kuke dai kar mu shiga sosai amma galibi aka ce abin nan tulu shi ne wanda matan nan ke ɗauka galibi su je su ɗauko ruwa da sauransu yawon tulu kenan to kaga shi tulu bai girman kari ba an fahimta yawwa turancin ne ko mu ce bokon zamanin ta yi yawa abubuwa na al'adu duk an haramanta da su na yi mamaki kwanan baya akwai wanda muke karatu da shi da tambayi shi cuku cuku ya ce bai san cuku ya ce dan kai cuku wannan ya ce bai san cuku ba to kaga ya akwai magana kenan shi yasa idan kai kana da ɗan abubuwan nan na da da aka ɗan sani kana da ɗiyan ka san ɗan gwaggwada musu saboda zuwa gaba abubuwan nan kuce mutane za su sai sun koma zama tarihi tayyib kenan idan ruwa suka kai karhi biyu to lam yahmil khabas ba su dauka al khabas wanda al khabas din shine zuwa annafas yace lam yanjus ba su zamantowa najasa kenan yanzu wannan ruwan wannan hadisi din da yawa daga cikin malamai sukan ce kamar ya bada ma'auni ne duk ruwan da suka kai karhi biyu din to kenan sunan su ruwa masu yawa daga biyu zuwa sama ruwa masu yawa kenan abin da ya kasa ga biyu to sai su ce musu ruwa yan kada an fahimta kenan gini kan wannan sai su ce ruwa masu yawa in najasa ta shiga a cikin su ba ta tasiri saboda ruwan su ne karyan su to waɗansu daga cikin malamai sai su ce to duk abin da bai kai kullatai ne ba to in najasa ta shiga a ciki kenan ta yi tasiri akan shi kenan an fahimci wannan da haka abubuwan da suke shiga a cikin ruwa malamai suna kasarta su ne gida biyu akwai abin da najasa ne kamar hitsari misali bawali bayan gari jini waɗannan dukkan su najasa ne idan suka shiga cikin ruwa suka lalata ruwan to kaga waɗannan ruwan sunan su ne ruwan da sun ɗauki hukuncin najasa ba za ka yi unwani da su ba a ibada ta yadda ba za ka yi arwalla da su ba ba za ka yi wankan janaba ko a yi wankan jinin haila ko jinin biki ko kuma a wanke e ko kuma misali a ce za a kama ruwa da su saboda me su karan kansu na jasa haka ba aiki da su cikin al'ada babin al'ada shine misali mata da ke wanke-wanke a cikin gida ba za a ɗauko ruwa masu najasa ba ce a wanke ma kwanan da za ka ci abinci da su da za ka ci abinci da shi ko kuma misali za ka wanke tuhonka ba za a ɗauko ruwa masu najasa a ce a wanke ma kaya da su ba kenan ruwan da suka canzu da najasa har ɗanɗanonsu ya sake ko iskansu ya sake ko kalarsu ta sake su ba aiki da su la cikin al'ada wala cikin ibada wannan ɓangare na rubu kenan jini najasa ne ma ko ma wani iri ko ma wani iri yanzu ka yanke rago jini da ke kwararowa ɗin nan yawwa shi mai gudana to amma wanga dan shi zaka dauko nama yana da gare shi ai wannan afallahu amma sadafa wannan mafu na anhu al yasir dan karan dan kadan daga cikin shirin nan wannan ana mutum afuwa kai amma shiri mai kwararan nan sai aka taro shi an zo za a ji a zubda sai ya hada cikin so mai ruwa kaga shi ke da ruwan sun zama najasa an fahimci wannan ko ko shinin al'adar mace kai ko gawa ne yanzu ina magana ne kashi na harko ruwan da najasa ce ta shiga a ciki na'am su yi mi da shi kenan a to najasa ne ai ba a cin najasa haramun ne a ci shi kamar a tara jini daga baya ka soye a wannan ai shi ya kamata a ce mamaye ai tara jini kana cin wannan mai taki nan bana mai kenan to amma idan najasar ta shiga cikin ruwa ruwan ba su da yawa amma kuma ba ta iya canza kalarsu ba ba ta iya canza ɗanɗaransu ba ba ta iya canza iskansu ba kaga yanzu ruwan ba su lalace ba amma dai yan najisan nan kaɗan da ta shiga ciki ke sa malamai sai su ce aiki da su makaruhi ne in dai akwai waɗansu da ba su ba to kada ka yi aiki da su amma in babu waɗansu sai su to ba makaruhi ba ne a nan ka yi aiki da su saboda yanzu ka buƙace su kamar misali mutum ne ya ɗogo son wanka zai yi wanka bokitin wanka zai yi wanka sai misali hitsari ɗan ɗiga a ciki ɗan kaɗan ɗin nan da ya shiga bai kai canza ruwan ba la iskar su la kalar su la ɗanɗanon su to amma ka game aiki da su a irin wannan halin malamai musamman fuka hau na malikiya su ce maka ruhi wannan abin da ya shahi ruwan da suke da najasa ke ruwan da najasa ta shiga akwai lokacin da abin da yake shiga cikin ruwan ba najasa bai to wannan komai da komai da kasani da ba najasa ba da gaskiya ababen da ba su da alaka da ruwa to in ya shiga shi ne ake magana a kaina kaga madara ta shiga ciki gumba nono koma mine ne misali zobo ko a kulkula shi cikin ruwa kaga wannan da abin wanda yake mai mai tsarki ruwan misali petrol ya dan shiga cikin ruwa essence kaga duk ba najasa bane an fahimta kenan duk abin da ya shiga cikin ruwa wanda ba najasa ba to irin waɗannan ruwan malamai suna kasa su ne gida uku kashi na farko wanda abin da ya shiga cikin ruwa ya canza kamannin ruwan har ba a iya kiran shi ma da sunan ruwa yanzu gumba ka ɗebo ka saka ta cikin ruwa ka dama yanzu in an zo ruwa za a ce ko ruwan gumba sai a ce ruwan gumba to wannan baka rolla da su aka ɗauko ka ɗauko ware zoɓo aka zuba cikin ruwa aka kada aka zuba sigari kana sha za a ce shi kake sha ba ruwa kake sha ba irin wannan ba aiki da su ko kuma ruwan da madar aka zuba madara cikin su har ta yadda in ka gansu ma za ka ce ruwan madara ne ko ruwan gora ko abin da ya kama da wannan wannan kaga su ba ibada da su amma al'ada za ka yi unhani da su za ka sha abunka da sauransu an fahimci wannan sannan na biyu ruwan da waɗannan ababen suka shiga a cikinsu ruwan da waɗannan ababen suka shiga ciki amma ba su canza kalar su ba ba su canza ɗanɗanon ba ba su canza iskan ba madara ta ɗan shiga cikin ruwa ta yadda da an gani kalar ta bai canza ba ɗanɗano bai canza ba iska bai canza ba su ma waɗannan ruwan don malamai sun ittifaki babu da hika aiki da su a ibada da al'ada kamar yadda na farko wanda da ruwan da abin ya shiga cikin ruwan ya canza ruwan har ya canza mai suna shi kuma duk malamai sun ittifaki cewa mai asuli ba ba ibada da su to yanzu na tsakiya shine yake da maganganu tsakanin malamai shine abin ya shiga cikin ruwa da an ga abu ana sanin wani abu ya shiga ruwan nan kalar ba ta canza ba gaba ɗaya amma da an gani yana sai an fahimta kamar yanzu misali an zuba ruwa a cikin bidon mai da ka ɗebo duwan da ka tambaya wannan miye ne za a ce ruwa ne saboda su tashi daga zama ruwa ba amma kuma ga man nan kana ganin shi ko ko gumba ta ɗan shiga misali an gama wanke an dama gumba cikin roba an juye ko an shanye sai ka zo ka zuba ruwa da an zo za a ga hori-horin gumban su ba za ka iya cewa ba iskansu ko ɗanɗanansu ya sake gaba ɗai kun ba za ka iya ce sun tashi suna nan ba ruwa na asuli to wannan ne malamai suke da sabani a kansu su ma sahihiya ana kiransu ne ana kiransu ruwan da ake tsalki da su wanda ce magana sahihiya wanda da yawa daga cikin muhaqqiquna akan wannan suke su shaykhul islam da makamantansu akan wannan suke suna kawo hujja da hadisi na al'imamun nasa'i da yake cikin sunan ɗaya daga cikin mata annabi alaihi salatu wassalam idan ban mata ba ummu salama take cewa annabi alaihi salatu wassalam ku dace suna da wani kasko wanda suke dama gumba ko kuma hura a ciki kuma a ciki aka zuba ruwa kuma suke wanka da shi an fahimta kenan irin waɗannan ruwa wanda ba su yi tashi daga sunan ruwa ba ya halatta ka yi da su kenan ga ruwan da sabulu ya shiga ciki bai gama canza su ba madara ce ta shiga bai gama canza da sauran abubuwan nan dai duka wannan duka hukuncin su hukuncin tsarki an biya ba shi yanzu kowa da shi yawwa na kamun mazamna dari a san tafkin na rakun masu na shiga ciki su yi tsari kai su yi tsari yawwa wani bi ma ruwan na ɗin zaka shan su ana shan ƙwarin tsarin dabbobin nan ga tsana magana in dai kamar baki-bakin inda suka yi ɗin ruwan sun tashi daga asulinsu ha to sai ka nemi inda yake nesa ga tabki inda ruwan suna na asuli wannan bai zo ya canza shi ba tun da asuli akwai hadisin da asali na umar da ya zo sai dai bai inganta ba ne cewa umar sun zo za su sha ruwa za su yi unwali da su a tabki sai wani yake tambaya yake cewa kai mai tabkin nan wato wanda yake tsaye kusan shi dabbobi na shan ruwa na umar ya ce kyale shi karka gaya mana to sai dai asarin bai inganta bane kenan wannan gini kan wannan sai mu koma ga asulin ka'idar ruwan da basu canzu ba daga asulin su ana aiki da su ko da dabbobi sun zo suna sha a ko dai suna shiga in dai basu canzu ba daga asulin to wannan ba su dare amma in sun canzu daga asulin to wannan sun tashi daga asulin ka'idar da aka saba kenan an fahimci wannan bai bahiya sannan sai hadisi na gaba an abi hurairata radiyallahu anhu an karɓo daga abu huraira Allah ya kara mishi yarda annahu qala abu huraira yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wasallam yana cewa la yaghtasil lamu din nayi wata sukuni shi yayi dan lamun nayi ce la yaghtasil ahadukum kada dayan ku yayi wanka fil ma'i da'imi a cikin ruwan da suke tsaye wuri ɗaya wanda ba su gudu ruwa ne a tsaye wuri guda wa huwa junubun kuma yana da janaba yace akhrajahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi idan ka ce al-ma'u da'im shine allazi la yajri ruwan da ba su gudu hadisan guda uku ne suke da alaka da wannan in muka gama su zamu yi bayani gaba ne sai yace walil bukhari a riwaya ta imam al-bukhari yace la yabulanna ahadukum kada dayan ku yi hitsari fil ma'id da'im a cikin ruwan da suke tsaye wuri guda allazi la yajri idan baka san adda'imu ba to su ne allazi la yajri wanda ba su gudu thumma yantasilu fihi sannan kuma ka shiga ciki kai wanka ka zo ka yi tsari cikin ruwa kuma daga baya ka ƙara shiga kai wanka wannan ita ce wannan riwaya take hana wali muslimin a riwaya ta muslim minhu ay thumma yaghtasilu minhu a can thumma yaghtasilu fihi kada ya shiga ciki yayi wanka riwaya ta muslim sai ce wali muslimin minu riwaya ta muslim sai ce kuma kada ka ɗebo ka ce za ka yi wanka wato baka shiga ba amma ka ɗebo ka ce za ka yi wanka ka zo ka yi tsari cikin ruwa ka shiga ciki ka yi wanka wannan shine riwaya bukhari ta ce sun mai yarda siru fi ya hana ka kai wannan a ka yi tsarin sai ka ce to ba zan shiga bari in kwanho in yi wanka a waje shi ma wannan riwaya ta hana ka an fahimci wannan wali abi dawuda a riwaya ta abu dawud ya ce wala yagtasil fihi kuma kada mutum yayi wanka a ciki minal janabati wankan janaba to waɗannan hadisai da malai ya kawo hadisi na farko la yagtasil ahadukum fil ma'id da'i kada ɗayan ku yayi wanka a cikin ruwan da ke tsaye huwa junubin yana da janaba kaga nan ba ce in yayi tsari ba ruwan da suke tsayen aka ce kada yi wankan janaba a ciki abinda wani hadisi ya nuna ke na biyu kada ɗayanku ya yi tsari a cikin ruwan da ba su gudu sannan ya shiga ciki ya yi wanka ko ya ɗebo ruwa daga ciki ya ce zai yi wanka a riwaya ta abu dawuda kada ya yi wankan janaba a ciki wannan riwaya ta abu dawuda abin take nuna kada ka yi tsari cikin ruwan sannan kuma ka yi wankan janaba hadisin abu huraira kuma kada ka yi wanka a cikin ruwan da ke tsaye ka ce za ka yi wankan janaba ba tare da gizancen mai hitsari ba to muhara da hadisin abu huraira nan da annabi ya ce layar tasir sallallahu alaihi wasallam layar tasir da inda ya ce layar bulanna da ya ce wa layar tasir fi duka la la la la din nan akan ce musu lamun nahi lamun din da ke nuna hani lamunin da ke nuna hani shi kuma ka'ida annabi alaihi salatu wassalam in yayi hani akan dauke shi a babin haramci ne an fahimta duk da da yawa daga cikin malaman usul sukan tantance su ce hanin annabi alaihi salatu wassalam wanda yake da alaka da babin ibada to wannan yana nuna haramci hanin annabi wanda yake da alaka da babin al'ada wannan karhanci yake ne. An fahimci wannan? Yawwa. To, a nan annabi Alaihissalatu ya yi hani. Malaman da suka kalli hannun a sake suka ce to kenan haramun. Haramun ne mutum ka zo ka yi hitsari cikin ruwan da ba su gudu. Ruwan nan suna da yawa ko kuma in kaɗan ne. Sannan suka ce haramun ne ka shiga cikin ruwan da ba su gudu, ka ce za ka yi wankan janaba. wannan ruwan ‘yan kaɗan ne ko ko suna da yawa ka yi hitsari su ma ko baka yi hitsari ba akan wannan suka ɗoki suka ɗoki hali to amma a nan hadithin warko da ya ce wa huwa junubon kana da janaba to in baka da janaba ha? bai shi ba a'a ba sha muke magana yanzu kawai kaddara ka zo za ka wuce sai ga wani ɗan tabki ne wanda bai gudu ba kai yi tsari ciki ba ruwan na tsaye ba su gudu kuma sai kace kawai bari ka watsa ruwa ha ba shi ba to ana an ce la yartasil ahadukum fil ma'i da'imi sai aka ce huwa juno yana da jaraba tayyib can da yace wala la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fi saboda haka malamai suka zo sharhin wannan waɗannan hadisan suka ce in ka kalli hadisan nan da kyau akwai lokacin da hada abu biyu suke yi akwai lokacin da abu guda ake hada wannan hadisin abu hurairu na farko kawai abin da aka ce ruwan da suke tsaye kada ka yi wankan janaba a cikinsu me yasa annabi ya ce wankan janaba suka ce kharaja makharajal ghalib saboda galibi abin da ke tilastar da kai wajen neman ruwa shine wankan janaba to shi ma an hana ka balle wankan ba balle wankan al'ada shi da an na ibadar da dole ka yi shi ma an ce kada ka yi balle kawai sanyi kake so ka yi an fahimci wannan daganin sai su ce da mai janaba da marar janaba duk sun shiga ne nan kuma da aka ce kada ɗayanku ya yi hitsari a cikin ruwan da ba su gudu ya shiga ciki ya yi wanka suka ce da wankan janabar da marar janabar duka ɗaya ne saboda in na janaba ne mai yiwuwa hitsarin nan da ka yi in ruwan ba su da yawa zai iya tasiri kansu to in ya yi tasiri kan ruwan ai in ka shiga kai wanka ko ba na janaba bane kai ma za ka ɗauko najasa an fahimta idan kuma ruwan suna da yawa to mai janaba ma an ce kada ya shiga ya yi wanka balle gida kake so ka ji sai kenan kowanne da cikinsu hadisin ya hana an hana ka kai hitsarin kadai ba tare da kai wanka ba an hana ka kai wankan janaban a ciki an hana ka kai wankan da ba na janaba ba kuma an hana ka ka haɗa biyu da hitsarin da wanka a ciki wankan kuma kowane iri kenan duka waɗannan ababen hadisan sun hana su to amma da annabi yace kada ɗayan ku yayi hitsari a cikin ruwa shine yan zahiriya su ibnu hazm kenan ko suka ce ce akai kada ka zo kai in kai a kwalba ka zo tsalalala ka tsalala yace ba kai ne ba kaga wannan takallufi da ko wannan magana ta yi nisa da yawa ai meye ake so ruwan ne abbasu su haɗu da hitsarin da kai da ka zo kai yi shi kai tsaye da wanda ya yi ganga ya zo ya zuba duk a haɗu a baɗaya shi ne saka hitsarin cikin ruwa an fahimci wannan kun san 'yan zahiriya wani lokaci mazhabarta sosai a hankali e wani lokaci nisa suke yi sosai duk da wani lokaci akwai fatoyinsu da suna yi magayu sosai e akwai fatoyinsu da suna ma a babin neman aure da sauransu in gayu ya haɗu da fatawar 'yan zahiriya da sai ka ji ana ta hamdala ana gode ma Allah ya zuwa waɗansu babukan kuma sai ga gudu saboda ba ta gyaran su to sannan nan da annabi ya ce la ya bulanna me ma'anar la ya bulanna hitsari ko to sai mutum ya bayan gari ha in bayan gari mutum ya yi da bayan gari da hitsari wanne himuni bayan gari ya himuni da haka shi ya shiga a ciki min babu aulaki ya yi cancanta sannan da ya ce allazi la yajibu ruwan da ba su gudu to yin suna gudu ba kaga in suna gudu ko kayi hitsarin bai abin nan bai cutar da bai cutar shi yasa in suna gudu ba a cewa kayi laifi in suna gudu ba a cewa mutum yayi laifi to amma mu kaddara ha ni kenan a to shi tsuntsun wa zai sa mai dokar haba malam kada ka sa mutanen musu da dariya mana bai cutarwa tun da galibi tsarin nasu ba wani abu ne galibi karka ba da mun malam yawwa ka bar mu mu tashi lahiya a kai dai yanzu man satara musliman yawa tayi sannan da hadisin yake cewa allazi la yajri muka ce wanda suke gudu kinan zahirin hadisi yana nuna cewa babu cutarwa to amma mukaddara an ce kada yayi wankan ba nabi ya ce kada yayi ba alayhi salatu wassalam kada mutun yayi wankan janaba to kaddara sai mutun yaje yayi wankan janaba ga ruwa ba su gudu na ɗaya kenan ya je wankan janaba a cikinsu kuma annabi ya hana shi alayhi salatu wassalam ko ko ba su gudu an yi tsari ciki kuma mutum ya wankan janaba a ciki to yanzu me hukuncin wankan shi za mu ce wankan ya yi amma ya yi saƙo ko ko ya yi saƙo kuma wankan bai yi ba inda na ababai biyu ne an hana ka idan muka ɗauki maganar malamu suka ce hannun nan na haramci ne kenan in ka shiga kai kayi haramu to amma mutum yana iya yi haramu kuma ibada ta inganta barin ba da misali a cikin sallah yana cikin sallah an yi ruku'i sai shi goma wani ta faɗo ashe shi daga nan yana ta hararar abin shi ana zuwa su jira sai ya biya da ita aka yi assalamu alaikum assalamu alaikum kawai ɗaura huska ya sha koko ya yi makonu kawai ya hita me hukuncin sallar shi sallar ta inganta amma satar da ya mice ce haramun wannan na bada shi misali ka ya ba da dama cikin ya ba ku dariya ko walla akwai wanda ya ce ma akwai wanda ya mai haka ya ce shi tsananin abin ya ba shi mamaki ya ce kasa magana ya ce sun yi ruku'i kawai sai kudin suka gangaro suka haɗi ya ce suna sujada kawai sai ga mutum da ya huce da kudin ya tashi da su ya ce tsananin abin ya ba shi mamaki ya ce wallahi da aka gama sallah kallon shi kogi ya kasa yi mai magana kuma ya ɗan tsaye ma hannayen shi haka su ba da lai su ba da lai kuma ya tashi ya nuna ta kaka yanzu wannan miyau gunjin sallah sallah shi ta yi amma mi yayi ya aikata sako a cikin sallah ko misali irin masallatai da za ka gaban su babu alƙibla mutum yana cikin sallah kawai sai ga wata tana wucewa ijiya ɗaya a sujada ijiya ɗaya a wurin sujada ɗaya kuma yana yana hararen wata to kaga nan ba za a ce sallar shi ta ɓaci ko yawwa shi yasa yana da kyau masallatayen nan gaban na azarruhe su musamman irin masallatayen da bakin kasuwa ko bakin titi wanda ana kaida komowa ko ba dan saboda mata wani lokaci wani abu zai biyo wanda zai ɗauki zai ɗauki hankalinka to kenan idan mutum ya je ya yi wankan a nan sai mu koma ma ƙa'idar da muka karanta ƙa'idar ruwa idan mutum da ya wanka a cikin ruwan ruwan nan suna da yawan da ko da an yi hitsari a ciki hitsarin bai isa ba ya canza kalarsu ko ɗanɗanonsu ko launinsu sai mu ce wankan ya yi tare da ya saba ma annabi alayhi salatu wassalam amma idan ruwa ɗan kaɗan ne ta yadda kamar misali ɗan rame ne ruwa suka taru a ciki ya shige ya wanka kuma ya zamanto an yi bayan gari ya yi tasiri a kai to a nan kaga wankan shi bai yi ba kuma sai ya ƙara ma wanka na biyu saboda yanzu ya kwashi na jasa wato sai ya wanke wannan na jasa ko kuma ce alal akalla wankan shi bai yi ba dole sai ya je ya sake sabo kaga yanzu ga waccan janaba kuma ga na jasa ya ainihin kwasa mu kanshi to wannan duka wannan yana da cikin abin da malamai ke tattauna a babin a cikin waɗannan hadisai sannan da annabi ya ce sun malayar ta sirufi to me hukunci arwalla da su inda an ce kada ka yi wanka to sai ka yi arwalla shi ma har yanzu za mu koma maka'idar ruwa sai mu ce asuri ba za ka yi wanka a cikin da annabi ya hana unwani da ruwan alayhi salatu wassalam amma idan ka yi arwallar in dai ruwan suna nan kan ka'idar da muka yi bayani sai a ce arwallar ka ta yi in ba su kan ka'idar kuma sai a ce arwallar ba ta yi ba ta da cewa ka saba ma annabi alaihi salatu wassalam duk da cewa wani lokaci zaka iya samun ruwa masu girma sosai an fahimta wanda suna da yawa irin yawan na wanda ya yi yawa sosai to wannan ba hana kai unhani da su sai dai hitsarin kawai za a hana yanzu wannan da ke tabalak suna gudu ha ba su gudu ko yawa to amma kaga yanzu irin waɗannan ruwan zaka ce mutane kar su yi wankan jarba a ciki ko a ce kada kai arwalla a ciki sai dai wanda ya zo yin hitsari za a hana a ce mishi kada ya hitsari a ciki ko waɗannan da akwai nan samu su alabu da su ne ne za ka suna da yawa sosai wannan da muka shi da kwanan ba ina ne alabu ake su ne ake cewa alabu in ta gibbo to kaga wannan suna da yawa ko ka zo ka hitsari ciki ma wanda yake gabas dan ka zo ka hitsari ciki wanda yake yamma bai ma san bi kai ba saboda suna da suna da yawa to wannan duka mi yake nuna mana na ɗaya dai yana nuna musulunci yana kula da tattalin abin da ake unwani da shi an fahimta ruwa ba ni tsammanin akwai abin da ya kai ruwa yawa duniya akwai malaman babu ko yawa to amma kaga duk da haka aka hana ka kaɓar nata ruwa shi yasa ko cikin arwalla daga mutum ya ci ko wannan budar ake ce ma ɗahiru wannan katuwar budar bulbulbulka yarwalla ka tashi wannan shari'a ta hana ka an fahimta saboda me saboda shari'a ba ta son israfi ba ta son banna sannan na biyu waɗannan hadisan na nuna mana cewa shari'a tana kula da lahiyar mutane tunda mai yiwuwa in ka zo kai hitsari a cikin kana da wata cuta akwai cutar da ta ɓangaren hitsari sai mutane su ɗauke ta daga gare ka to don kada ka zo ka yi hitsari ka cutar da lahiyar wani wannan haramun kuma ko kai da kanka an hana ka cutar da kanka ka yi hitsari ka shige ka yi wanka da yiwa ka ɗauki wata cuta wanda kaga duk wannan ya nuna cewa shari'a tana kula da tana kula da wannan sosai to mu je gaba wa an rajulin sahiban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga wani mutum wanda sahabi ne na annabi alaihi salatu wassalam annahu qala sahabin nan na annabi yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wassalam yayi hani an taghtasil almar'atu mace tayi wanka bi fadli rajuli da sauran ragowar ruwan namiji wanda ya unwani da su ya raga awir rajul ko namiji yayi wanka bi fadli mar'a da sauran ragowar ruwan mace sai ya ce wali yaghtarifa jami'an su haɗu su yi a tare yana kulhawa tana kulhawa yana ɗiba tana ɗiba akhrajahu abu dawuda amma wali yaghtarifa jami'an ana nuna abu nau kenan ɗaya daga cikin biyu mutum da matar shi sun zo za su yi wanka su taru su yi a tare ko ko mutum da muharramar shi a wajen arwalla ƙaunar kace kun zo za a yi sallah a ga so yana da ruwa kana sa hannu kana ɗiba kana arwalla tana sa tana ɗiba tana arwalla ba zan cin wanka muke ba nan an fahimta yawa to kenan kaga gwamnati wannan kaɗai zai yi ko da yake mun ce mun satara musulmi yawwa akhrajahu abu dauda al-imam abu dauda ya rawaito wannan hadisi wan nasa'i da imam an-nasa'i ibn hajar yace wa isnaduhu sahih kuma isnadin wannan hadisin ya inganta to wannan hadisi na farko kenan na biyu sai yace wa ibn abbas an karbo daga abdullahi ibn abbas ɗaya daga cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi alaihi salatu wassalam kana ya kasance yartasilu annabi yana wanka bi fadli maimunata da sauran ragowar ruwan da maimuna ta raga radiyallahu anha wadda ɗaya ce daga cikin mata annabi alaihi salatu wassalam akhrajahu muslimun shi kuma wannan muslim ya rawaito kaga can a hana ko to nan kuma annabi yayi sallallahu alaihi wasallam to akwai bayani kenan wali ashabi sunan ma abuta sunan al-arba'a su ne al-arba'a abu dawud da tirmidhi da sa'i ibnu maja to sun rawaito cewa irtasala ba'du azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama daya daga cikin matan annabi alaihi salatu wasallam ta yi wanka fi jafnatin a cikin wani mazubi irin baho din nan ko roba ko kuma kwano ko babban akushi wanda ake zuba kaya a ciki shine jafna irin wanda za a yi wanki da sauransu din faja sai annabi ya zo yagtasilu minha annabi yana wanka daga wannan ruwan da ta raga faqalat sai tace inni kuntu junuban tace ni wani lokacin da nayi aiki da ruwan nan ina da janaba faqala sai annabi yace innal ma'a lalle su ruwa la yujnibu ba sa janaba an fahimta malai ce sahahu tirmidhi tirmidhi ya inganta wannan hadisi wa ibn khuzaima da ibn khuzaima a takaice hadisan na abinda suke nufi hadisi na farko annabi ya hana kai aiki da ruwan da mace ta raga kuma ya hana mace ta yi aiki da ragowar ruwan da namiji ya aiki da su daga baya shi da kanshi ya yi wanka da sauran ragowar ruwan ɗaya daga cikin matan shi sai malamai suka ce wannan ya nuna wancan hani da ya na farko ba na haramci ba ne wato na mafi kyau ne karatu tanzi barin shi shi yahi amma in kayi ba a cewa kana da zunubi an fahimci wannan kenan babu cin karo tsakanin hadisan wancan hani mai sassauci ba na haramci ba ne wannan kuma na biyu din shi ke nuna hanin na farko ba ana nuhin haramun ba ne yawwa ita saboda bai san hadisin ba ne bai san ilimin hadisi ba ne ka sa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ko kwanan baya ina gayya ilimin hadisi ilimi ne wanda ake zuwa a zauna a koya wajen malami shekaru kake kwashewa kana koyo to wannan zai sa duk hadisin da za a kama za ka ji a natse za ka warware matsala an fahimci wannan amma in ka zo kawai ka yi karatunka na sama-sama yanzu kamar wanda bai san ilimin hadisi ba kawai ya zo ya karanta waɗannan hadisai ce to kun ga hadisan ma na cin karo da juna kai ne ke cin karo da duwatsu ma ba kai karatu ba ne imamul a'imma ibnu khuzaima yake shelanta ma jama'a yace duk wanda ya san hadisi biyu masu cin karo da juna ce kasu a wurina ni zan maka washin bakin su zan nuna ba su cin karo da juna ai wannan ne yasa malamai irin su al-imamu at-tahawi da su ibn qutayba da makamantansu suka rubuta littattafai domin tattauna hadisan da in kaga zahirinsu za ka yi tsammanin kamar suna saba ma juna to kuma inda wannan za ka rosa hadisai ko to kuwa ƙura'ani akwai irin wannan ayoyin da in ka karanta su in ba ka da ilimin ƙura'ani sai ka kama suna jayayya da juna ne littahi su kutum da guda al'allama muhammad al'amiri shinkiti ya rubuta kan ayoyin da in ka ga zahirinsu kamar akwai saɓani kamar akwai saɓani amma ba saɓani ya sa mai mai دفع إيهام الاضطراب عن آي القرآن an fahimta kenan wannan abu ne yana buƙatar ilimi abu ne yana buƙatar ilimi galibi ilimi ne ake ma shiga sharaba shanu a ƙasashen ga wanda malamin ne wani ma sai ya shi da kai sai ya ga cewa shi jahili ne sannan ya tabka bannan shi ci duk da ban yi karatu ba na san haramun ne to wahayi aka yi ma ka ce ba kai karatu ba ka ce kai jahili ne ba ka da ilimi kuma ka ce amma kaga kai banna to anan da yace ar-rajulin sahiban nabiyya daga wani mutum wanda sahabi annabi alayhi salatu wassalam kaga anan kamar yadda muka karanta karatun mustalahul hadith jahala rishin sanin marwayi in cikin sahabbai ne la yadur bai cutarwa saboda sahabbai dukkan su adilai ne shi yasa a cikin sunan abi daud tabi'in da ya riwayar hadisin yake cewa ya rawaito hadithin nan daga sahabin da ya kai shekara hudu tare da annabi alaihi salatu wassalam an fahimci wannan to sannan kuma ruwan da mutum yake mu'amala da su iri biyu ne akwai ruwan da lokacin da kake wanka suke zuba suke diga wannan ba su da matsala kamar kana kwasuwa kana watsowa duk yadda aka inda cikin wani mazubi ne kake wanka sauran sai sun koma to kaga mai wasu wasi sai ka ji ya ce ma shi wallahi ruwan da ma yake wanka da su SK suna da tsarki wai saboda wai lokacin da yake da janaba in ya kwaso ya zubo suna koma ciki balba masu wasu wasi kare mutane da yawa da ba su da ilimi game da addini za ka ji mutum ya ce ma wai in kana da janaba in ka saka hannu a ruwa to ruwan sun lalace babu irinsu akwai irinsu akwai su ko a ce wai in mutum yana da janaba ma in ka ba shi hannu kamar ka ba mai da jasa hannu abu huraira radiyallahu anhu wata rana kawai sun haɗu da annabi alaihi salatu wasalam kawai sai ya salale ya je ya gudu ya wanka ya dawo annabi dan bincika ina abu huraira ka ce a bayan da ya dawo ya ce abu huraira na lalabe ka na rasa ka ina kai na neme ka na rasa ya ce wallahi ya rasulullahi ni kuntu junuban ya ce ina da janaba ne fakaritu an ujalisaka sai na kyamaci in zauna tare da kai ina da janaba annabi alaihi salatu wasallam ce subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah innal mu'mina la yanjus shi mu'mini bai zama da jasa janaba da ta hito gare ka abane na hukunci da ya rataya a wuyanka amma ba bace za a ce ga ta kana taba ta kana jin ta da hannunka janaba ce an fahimta janaba hukunci ne ne ke rataya a wuya amma ba bane wanda za a ce gashi zaka taba ba ka shiga janabar kana taba da hannunka an fahimci wannan shi yasa lokacin da annabi yake yake ce ma Aisha radiyallahu anha yace mata la nawilinil khumra yace min kamin dadduma kamin dan tafi wani dan tafi akwai karami haka annabi yace ta kawo tace ni haidu tace ina jinin al'ada yace inna haidwataki laysat fi yadiki yace jinin al'adan nake ba ga hannunki ke ba kira wannan ya nuna in kana da janaba dan ka tarwa wannan ba a cewa wannan abin ya zamanto ya zamanto da jisa to kenan idan mutum ya zo su da matar shi suna wanka kaga yana ɗiba tana ɗiba suna watsa tana watsa ruwan na iya kuma wannan duka la ya gudu a game da me eh a'a muna nuhin najasa wannan ai ta tabawa yanzu ba muna maganar hukuncin taba qur'ani ba ko ba a tabawa cewa da ake ba ka taba qur'ani in kana da janaba ai ba dan najasa na ga hannunka bai ta yadda in ka taba qur'ani sai an ce a goge ta hukunci ne muka ce da ya rataya a wuyanka ka fahimta malam yawwa amma abinda ake kira alma'ul musta'mal alma'ul musta'mal shine ruwa ne misali kayi arwalla arwalla ka sai ake tare ruwan misali mutum ne kamar yanzu misali cikin sanyi ka zo kayi arwalla cikin roba ruwan sunta wannan su malaman fiqh ke ce ma alma'ul musta'mal ruwan da kayi aiki da su ko kuwa a kayi wankan janaba ruwan sai suka taru wuri guda to me hukuncin aiki da wannan ruwan shi ne malamai suka ce har yanzu dai waccan ka'idar za a koma idan ɗanɗanansu bai sake ba a kallarsu ba ta sake ba iskansu bai sake ba kana iya sake yin wata arwalla ta biyu da su a fahimci wannan wannan wani lokaci in kana cikin birni kana cikin gari kana gana akwai ruwa ko ina za ka kamar wannan karatun bai da fa'ida wani lokaci sai ka shiga daji an fahimta ai ba banza ba yasa ga malaman fiqh suke tattaunawa mutum ne yazo zai arwalla ya zamanto a gindin icce adda ruwa kuma bai da abun ɗebowa ya zakai kaga in kana cikin gari wannan masali sai ka ba su da fa'ida amma sai ka samu kanka a wannan yanayi sai a ce ruwan da suka shiga bakinka me ya hukuncin su ina zaka fahimci wannan mutum yazo cikin daji da shi babu ruwa amma yazo karkashin wani iccen da yana hangen ruwa kasan shi to sai yana da ɗan tiyo ko kuma irin rassan itacen nan da ke da huduwa ai za ka jawo ba maki sai sun shigo cikin bakin ka sannan ka zo ba to me hukuncin aiki da su akwai magana ko babu ko ko yanzu wanda kake ganin wani lokaci akan samu wannan mutum ne yana so ya yi tsari ya rasa kwano sai sai ɗibi ruwa bulbul ya zuba baki ya cika baki sai ya zo ya tsari tsar kuma ya zuba ana yin su ko babu to kaga wannan wannan ruwan suna bukatar san hukuncin su su ma in sun canza wancan hukuncin suke dauka an fahimta yawwa a game da eh in ruwan sun lalace ba a kiran su ruwan arwallah ko ruwan ibada sai dai ababin al'ada ko an fahimci wannan yawwa sannan kun ga wannan ya nuna cewa annabi alaihi salatu wassalam da yake cewa waliyar tarifa jami'an a yana daga cikin babin mu'amala mai kyau mutum ya yi wanka tare da matar shi to da yawan mutane in tana sabuwa amaryar nan duk wata suna sai yi amma yadda waɗansu maza ke cewa wai takon biyu zai ce wai matar shi takon biyu me ma'anar takon biyu wai da ta ahirar ɗaya biyu da uku ɗin nan ɗa hudu a to shi kenan yanzu sai har matan akwai masu wannan tunan tana da ɗan hudu ko biyar da an jiga ta ce a dana ya kuce yanzu to amma ba za ta yadda ba ta tsuwa ba sai kace za ka yi sabuwa rabe kuma ci ni yanzu ina shekarun da garin da za ka ƙara ne shi ya sa wani lokaci yana cikin hira da raha in ka ce mata ke yarin yanzu cewa yarin ya in ayi ɗaya hudu ya ce min yarin haba ni da tishiya ce to amma gobe kuma in hira ta yi daɗi ka ce to tun da dai kin tsuwa yanzu kin ga dama Allah ya ce masna to zan yi kari ni yanzu na tsuba ka dube ni da ƙarfin nan kuma dama kun san galibi mata su da wannan dabi'a sama da maza akwai lokacin da mace ba ta son shekaru sab na daga cikin abin da mata ba su so ka tambaye mace shekara ke nawa ba su wannan tambayar kuma ni ba ni ganin lahin su imam malik ma ya ka tambaye shi game da shekaru sai ce a bar wannan magana ita saboda in ka gaya mutum shekarun ka ɗayan biyu ne in ya yatsu ya kasa ya ce kai ya shi ma warin ƙaran wuni to inda akwai matsayin da yake baka yanzu misali kai malamin shi ne yana jin cewa ka girme shi sai da ka gaya sai cewa kai wanin ƙanan shi na uku ne to sa ga ya ce ka shi ma za a samu matsala kenan to kuma in shekaru sun ta yi da ce kai yadda muke ganin ka ashe tsoho ne kaga har yanzu kuma akwai mai akwai matsa to sai ka shirunka na wannan shekarunka sai ka ce a ba su bane masu muhimmanci a dai karatu to haka mata ba sun tambayi shekaru to kuma wani lokaci in tana so ta rena ma da hankali to a lokacin take son shekaru ta ce mata kauna ta sai ta ce haba ne ina ma dai ka ce yakka ko kuma ka ce tantinka saboda yanzu nan girma tana so ta nuna ma ta rena ka an fahimta to dai a sunna annabi alaihi salatu wasalam yakan yi mu'amala mai kyau da iyalin shi daga cike yana wanka tare da su sannan Aisha takan kama kashi ta gurgura sannan ta baiwa annabi shi ma ya gurgura kuma inda ta aza bakinta ne yake aza yanzu dan Allah daga cikin mu nokin yayin wannan kun zo kaso kaza kai kaso ta da kudin ka ko kaso wani bankararren zabu sai ta kama sai ta hizga kahon nan abinda ta rago sai ta ce amshi kaga ya akwai magana ko sai mutum ga kamar tare na ka to shi annabi alaihi salatu wasallam in Aisha ta kama ta gurgura yakan amsa saboda me wannan zai faranta mata rai za ta ji cewa yana son ta in ta sha ruwa inda ta aza bakin ta nan yake azawa an fahimci wannan amma ga maza da ya ba su mu'amala mai kyau da da iyalinsu kamar ita mace ba ruwanta da matsayinka kai babban malami ne ya ita da ka shigo gida miji take kai to in ba haka ba duba mu'amalar su Aisha da Annabi alaihi salatu wasallam akwai lokacin da ka karanta hadisin za ga mu'amala ce ta mata da mijinta an fahimta ina ganin sai sun tare gare da su ma duka siya maka ɗaya to wannan a takaice dai game da waɗannan hadisan daga cikin abin da suka kumsa kenan saboda yanayin lokaci sai mu kwana tun da ina ganin minti shida suka rage wa sallah saboda samu ikiran sallah